بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبدا كرتم الرسالة تاع عبد محمد عبد الله بن عبد الزيد بن القيرواني أيوة كما يد مكسابة زام تشقبا آه 18 ga watan ramadana hijira ta mahaifi alaihissalatu wasalam shekara ta 1441 ko 17 za mu tashi babi na shida cikin babi littafin da ke dauke ta kusan babi 45 babu fi man lam yajidil ma'a wasifati tayammum babin hukuncin wanda bai samu ruwa ba da kuma sifar yadda ake yin taimama hatta yammumu yajibu li adamil ma'i fi safari yace taimama tana wajaba a rashin ruwa a bulaguro nan da ya ce bisafi safari wato ya faɗi galibin halin da ɗan adam ya shiga na rashin ruwa zai kasance a bulaguro ne amma ko da ba bulaguro ba ne idan mutum ya rasa ruwa kaka lokacin sallah ya yi to zai iya yin taimama iza ya isa an yaji da hufil wakti idan ya ɗauki tsammanin cewa zai same shi a kan lokaci waƙad ya jibu ma'aujudi ya ce wani lokaci taimaman yakan wajaba ba tare da samun ruwan idalam ya fitir alamasihi idan ba shi da ikon shafan ruwan fi safarin au hadarin wannan ya kara ma bayanin wancan a taƙiyidin da ya yi a muƙayyar ne wanda mutulaki ko a bulaguro ko a gida limaratin saboda rashin lafiya wannan muta'allikun ne bilam yaqdir aiza lam yaqdir ala masihi limaradin idan ba zai iya shafan ruwan ba saboda rashin lafiya mani'in wanda yake hana shi shafan ruwan au maridin ko marar lafiya ne ya ƙiru alamasihi zai iya shafan ruwan wala ya ji man yuna wilhu iyahu amma bai samu wanda zai mika mishi wannan ruwan ba zai nema mishi wannan ruwan ba wakazalika musafirun ya kurubu minhu ma'u haka nan mai bulaguro wanda ruwa yake dab da shi yake kusa da shi wa yamna uhu minhu khawfu lususi abinda yake hana shi zuwa daibon ruwan shine tsoron yan fashi ko barayi ausi ba ko kuma tsoron namun daji wannan duka suna da hukuncin wanda ya rasa ruwa ne ko da ruwan akwai shi amma a hukunci kamar babu shi ne suna cewa wai a wal ma'adumu shar'an kal ma'adumu hissan abinda shar'ance babu shi kamar haka ma a zahiri ma babu ne tunda ba zai iya zuwa ya daibo ba ko ba zai iya amfani da ruwan ba kawai kamar ruwan babu ne a wajensa wai za aikanan musafiru idan mai bulaguro ya yi yakini dozu jima'i cewa lalle zai samu ruwa filwakti a cikin lokacin sallah kafin lokacin sallah ya fita a tsara ila akhirihi zai jirkinta sallar zuwa ƙarshen lokaci kafin nan tunda yana da yakini kafin lokacin da ya fita zai samu ruwa wa in ya isa minhu tayammama fi awwalihi idan kuma ya dauke tsammani cewa lalle ruwan nan ba ba zai samu ba ko wasu ƙwararru mabiya mabiya wannan hanya suka ce masa fa wannan hanya fa ba ruwa kaga ya ɗauke tsammani to a wannan lokaci zai taimama a farkon lokacin dama fa'idar jirgin tashin saboda yana da yakini zai samu ruwan tunda an san ruwan ba zai samu ba kaga shi kenan sai dai ya yi taimama taki a farkon lokacin sai ya yi sallah wa in lam yakun indahu minhu ilmun idan kuma babu wani ilimi tattare da shi na sanin cewa ba a samun ne ko kuma ana samun ba shi da ilimi akan wannan to tayammama fi wasatihi to zai yi taimama a tsakiyar lokacin ma'ana lokacin sallan ya ja kuma bai kare ba a tsaka tsakiya zai yi taimama din وكذلك إذا خاف ألا يق... ألا ألا يدرك الماء في الوقت هكذا إذا يجي صورون يجي صورون فكدا كدا فا بيرسكي روا أكن لوكتش كدا فا أتي بيرسكي روا أكن لوكتش فا إذا يجي صورون ونن ورجا yayi zato ko yayi tsammani an yi durika hufi sannan ya zo yi tsammani zai iya riskan ruwan fa a ciki to wannan shi ma a waɗannan halayya guda biyu to shi ma zai yi zai yi taimama a tsakiyar lokaci wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ibn fakhar ya mishi naƙadi ya mishi itirabi a cikin risala hakanan ibn ghazi wajen a nazumin abinda ake kiran shi na za'ir risala cewa abu shahararre abun mazhaban malikiya kawai kashi uku ne akwai akwai wanda yake aliya'is mutum da ya ɗauke tsammani zai samu ruwa ba akwai kuma arraji wanda yana tsammani zai samu ba na tsakiyarsu kuma shine mutaraddid wanda yake taraddudi taraddudi zai samu ko ba zai samu ba to shi wanda yake arraji din to kasancewa yana ganin zai samu ruwa zai jirkinta sallar tunda yana ganin zai samu ruwa wanda ya ɗauki zamani kuma zai yi a farkon sallah farkon lokaci sannan kuma mutaraddidi kuma to shine zai ya tsakiya shine abin da malikawa suka faɗa zahirin magana shi da ya ce wa kazalika idza khafa an la yudrika al-ma'a fil waqti wa raja an yudrika fi da ya ce wa raja din zahirin wannan yana nuna maka cewa wanda yake arbaji shi ma zai yi taimama a tsakiyar lokaci da wakazalika wakazalika zai ba da wannan wannan ma'ana to shi ne wasu suka ba da ansa ko suka ba shi kariya cewa da ya ce wakazalika in khafa allah yi durikan ma'afil wakti nan yana nufin almutaraddin ne wanda muka yi magana cewa shi a tsakiyar lokaci zai yi taimama da yin kuwa almutaraddid yake nufi to wa kazalikan nan yana nan yana nan a gurbinsa yana nan a mahallinsa cewa shi ma a tsakiyar a tsakiyar lokaci zai yi zai yi taimamansa sannan idan muka ce wa kazalika in khafa an la yudrika al-ma'a fil waqti to wannan ne yake nufin taraddidi au ko kuma sai an hada da waraja an yi turika hufi hidin idan wannan ne mutaraddidi waraja an yi turika fi hidin zai zamanto arraji saboda raja din daga nan ne aka dauko arraji wanda yake mai kyautata zaton cewa lalle zai samu ruwa to idan muka ɗauke shi a haka har yanzu matsalar tana nan zai zo ya kasance ya shigo da arraji cikin wanda zai yi taimama a tsakiyar lokaci idan kuma cewa muka yi a mutaraddid din ne ya fassara saboda aka ce mutaraddid shine mutumin da yana tsoron zai samu abu ko ba zai samu ba to saboda haka idan ka ce wa kazalika in khafa an la yudrik an la yudrik alma amma a fil waqti yana tsoron ba zai riski ruwa akan lokaci ba waraja an yudrika an yudrika fihi sannan kuma yana tsammanin kuma zai samu kaga zai baka ma'anar taraddudi kenan dama an ce taraddudi kana tsoron ba za ka samu ba kana tsoron kuma kana zato ko tsammanin za ka samu kana nan tsakanin rashin samu da kuma samu to wannan shine yake bada ma'anar taraddudi to tunda ko haka ne sai ka hada jumlolin nan guda biyu wato wa kazalika in khafa an la yudrika al-ma'a fil waqti wa raja an yudrikahu fihi to a wannan lokaci to wannan jumla jumlolin nan guda biyu ibara guda biyu su ne za su baka ma'anan al-mutaraddid idan suka baka ma'anan al-mutaraddid to abin da ya faɗa tayammama fi wasatihi din ya samu gurbinsa kenan ya faɗi abubuwa guda ukun da malikiyan suke faɗa na farkon shine inda ya ce inda ya ce wai za aikana musafiru bi wujudil ma'i fil waqti akhara ila akhirih wannan shi yake nufi da arraji din saboda aikana ya ce yana da yakinin zai samu ruwa sannan al-ya'is kuma sai ya ce wa in ya isa minhu tayammama fi awwalihi sannan kuma almutaraddid din maimakon ya faɗe shi da lafazin mutaraddid sai faɗe shi da ibara guda biyu shine wa kazalika in khafa Allah yudrika al-ma'a fil waqti wa raja'an yudrika fi kenan da wannan ansan da muka bayar itirazin da ibn fakhar yayi ya tashi kenan babu itirazi a ciki illa iyaka da ibara ne da ibara yayi bayanin abinda su kuma a malikiya suke bayaninsa da ta'arifi a ce wannan arraji a ce wannan aliya'is a ce wannan almutaraddidin shi kuma da bayani ne da bayani ne ya ba da ta'arifi su kuma suka bayar da lafuzzukan arraji aliya'is kuma almutaraddid zai zai kasance babu itirazi a ciki sannan inda ya ce wa illam yakun indahu minhu ilmun tayammama fi wasatihi dinnan wa illam yakun indahu ilmun tayammama fi wasatihi to shi wannan da ya cewa ba shi da masaniya kwata-kwata akan zai samu ruwan ko kuma ba zai samu ruwan ba idan mutum aka ce bai san abu ba kenan bangaren cewa zai samu bai san da wannan ba to bangaren cewa ba zai samu ba shi ma bai san da wannan ba saboda bai san hanyar nan baya jinsa bai san yanayin samun ruwansa da kuma rashin samun ruwa ba to a wannan lokaci ya yi kama da hukuncin tarafi saboda haka shi ma zai yi zai yi taimama a tsakiyar lokaci kenan zahirin ibarar ibn abi zaid bin qayrawani anan shi ya kasa abun zuwa kashi hudu ne na daya wanda yake da yake wanda su malikiya suke kiran shi arraji sannan kuma na biyu wanda ya ɗauke tsammani wanda malikiya suke kiransa a aliyais sannan kuma na uku shine wanda malikiya suke kiransa al-mutaraddid wanda muka ce da ibarori guda biyun nan ya fassara mutaraddidin sannan na hudu akwai wanda galibin su ba sa faɗan wannan misala cewa wanda ba za ka iya saka shi cikin ya isi ba ba zai yi ka saka shi cikin taraddid ba ba zai yi ka saka shi cikin arraji ba ko shi bayi da masani a komai a kai to sai wannan kasancewa ya yi kama da mutaraddid to sai aka shigar da hukuncinsa hukuncin rajidi sai ya zo ya yi taimama a tsakiyar lokaci shi yake nufi shi ne inda ya ce wa illam ya kun inda hulun ilm ta yammama fi wasu ɗaya a gurguje wannan itirazi ba zai karɓu ba saboda zai yi a wajaha magana ibn abi zaid al-qayrawani illa iyaka shi ya kassama makabi zuwa ga abubuwa guda hudu wannan shi ne takaitaccen bayani akan wannan ikirari kun san shi ibn ghazi wato ya nazzama nazair risala ne wasu abubuwa waɗanda suke dagulallu ko waɗanda suke kama da juna ba za a iya fayyacewa kasuwa idan mutum ba ƙwararren mazabar malikiya ba zai gane ba wannan shi ya yi wa nazum sai al'imamul hatab sai ya zo ya sharhi wannan nazumin nashi shi ibn gazi kenan shi kuma ibn fakhar kai tsaye na gadi ya yi wa risala kai tsaye na gadi sada akwai bambanci tsakanin mutumin da zai fito ya ce zai bayani kan wasu wurare wanda kasafai in ba ƙwararrun maza ba ba ba za su iya fayyacewa ko ba su iya ganewa ba da kuma wanda shi kai tsaye na kadi ne saboda haka ibn fakar kai tsaye rubutunsa kawai yana na kadi a risala ne kuma rubutunsa baya rasa baya rasa abin nan alaka da wani nau'i na hasada ko kyashi ko abin da ya kamata wannan saboda ibarori da lafusukan da yake fitowa yake mayarwa shi ibn abi zaid da kai rawani din to zaka ga da Allah akwai hasada da kyashi a cikin harkarsa littafi ne wanda yana ganin littafin ya ci duniya ya shahara amma kuma a ce a irin wannan littafi an samu kaza an samu kaza kaza shi kuma wannan wani lamari ne wanda yana komawa zuwa ga ikhlasi shi wanda ya rubuta littafi saboda haka ka samu nazarin risala na ibn Baz zaka karance shi kai sai zaka fahimce shi haka nan sharhi shi ma wanda ya zo ya kara wasu abubuwa guda takwas akan abin da shi ibn Baz din ya kawo duk zaka fahimta amma zaka kai tsaye in ka duba ibn Fakhar na Kadini yayi wa ibn Abi Zaid na Karawani wa man tayammama min ha'ula'i yace cikin wayannan mutane da ya ambata su ne su uku a yawancin maganganun malikiya sannan kuma su hudu a zahirin bayanin da ya yana to shi ne ce sun ma'asabar ma'a sannan ya samu ruwa fil lokaci akan lokaci ba da an sallah bayan ya yi sallah a nan bai fahi hukuncin ba saboda anan da ya ce wa man tayammama mandin mandin shartiya ce tayammama filu sharti sannan bai kawo jawabu sharti ba jawabu sharti yana so ya kawo ma shi da tafsiri tafsiri shine da yace fa'ammal marid fa'ammal maridu cikin wayanda ya ambata din ai akwai mara lafiya ba zai ma bayanin sa tukuna hukuncin sa shi mara lafiya ne ya yi taimama sannan ya samu ruwa bayan ya yi sallah ya ce to shi kuma mara lafiya allazi lam ya ji manyu na wilhu yahu falyu aid mara lafiyan da bai samu wanda zai nema masa a ruwa ba ya yi taimama ya yi sallah to a ya samu ruwa a kan lokaci lokacin da fita ba ya ce to shi wannan ya sake sallarsa kaga nan jumlan amma din jumlar amman da sharatinsa da jaza'insa sai ka ce jumla ce fi'iliya in mahallin jazmin sai ka ce jawabu sharti sharti shi ne waman da ya fada waman ta yamma mada kenan irabi ne wanda dole sai ka fitar da shi a cikin jumla a gane cewa wannan mandin an kawo mata sharadi an kawo mata sharadi saboda hukuncin kowanne daban-daban ne inda hukuncin ɗaya ne zai ce wa man tayammama min haula'i sun asabal ma'a fil waqti ba da an salla a ada zai ce kawai ko a adu dukkan su su mayar da su sake sallar su to da ke hukuncin daban-daban ne sai ya kibi bin wannan musulubi na kawo fil sharfi kai tsaye da jawabinsa sai ya ce fa'ammal maridu da yasa ake cewa dole ne mai koyon na'u ya yi kokarin sanin irabi jumali irabi na jumla akwai lokacin da irabi yadda kake so ka karanta zahirin na hau ba zai fita masa aka kawo aljumalul lati la mahalla laha min al-i'rab guda bakwai aljumalul lati laha mahall min al-i'rab suna guda bakwai idan mutum ya san su da irin wannan rikici idan ya fito zai iya warware su wa kadhalika al-kha'ifu min siba'in wa nahwiha hakanan shi ma wanda yake tsoron namun daji da makamantansu wanda ya yi bayani a baya to shi ma ya je ya yi taimama ya yi tsalla to kafin lokacin ya fita sai ya samu ruwa to shi ma hukuncinsa kamar haka ne ma'ana shi ma ya mayar da ya sake tsallansa wa kazalika almusafiru allazi yakhafu an la yutrika alma'a fil waqti yace haka nan mai bulaguron wanda yana tsoron ba zai samu ruwa a kan lokaci ba wayar an yi zurka sannan kuma a daidai wannan lokacin kuma yana tsammani zai iya samun ruwa shi ne wanda ɗazu muka fassara da yana nufin almutalajid saboda ibarar da ya kawo a can to ita ce ya kawo a nan mai bulaguro mutarajjidi taraddidi zai iya samun ruwan yana tsoron ba zai samu ruwa ba kuma yana tsammani kyautata zaton kuma zai samu to ya ce wala yu'idu ghairu haula'i ai as-salasa banda wayannan mutane guda uku sauran ba za su saki sauran ba za su saki sallar su sauran da ya fada in muka dauki wannan na karshen mutaraddidi ne akwai ya isi akwai ya isi akwai kuma wanda yake arraji akwai ɗaya kashin wanda muka ci mai risala shi ya kawo yawancin malamin maliki ya fasa kawowa to shi ne wanda kwata-kwata bayi da masaniya shi ba ya isi ba ne sannan kuma shi ba raji ba ne sannan ba mataraji ba ne to wayannan su za su mayar wayannan su ukun da ya faɗa kuma ba za su mayar ba wala yusalli salataini bi tayammumin wahidin yace ba zai sallaci sallah lokaci biyu da taimama ɗaya ba min haulayi cikin wayannan mutane gaba ɗaya da muka ambata illa maridu sai mara lafiya la yaqdiru ala ala masil ma'i ba zai iya shafan ruwa ba li dararin saboda saboda wata cuta bi jismihi a jikinsa mukimin wanda yake cutan yana nan dawwamanni a jikinsa sai mukim ma'ana lazim cutan da yana nan baya rabuwa da cutan wakada kila wasu kuma suka ce wasu malaman malikiyin suka ce suka ce ya tayammamu li kulli salati shi din ma zai taimama kowace sallah وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يسليها بتيمم واحد الرويت أوجه إمام مالك akan ya yi bayani ya ba da fatawa akan wanda ya tuna salloli lokaci da yawa a kansa bai samu ya yi sallah ba an yi salliya ya rama su yi sallace su duka mita yammunin wahidin ta taimama daya saboda menene saboda dauke mishi haraji salloli ne da yawa kazayi a kansa ce kuma ba ruwa ce duk sallah ya yi taimama ya yi sallan azar ya yi taimama ya yi la'asar ya yi taimama ya mura akwai haraji kuma ja'ala alaikum fi dini min haraji to saboda haka yace wannan zai iya yi a taimama ɗaya ya sallace su wannan sallolin gaba daya wa tayammumu bi sa'idi tahiri ya ce shi taimama yana ana yin sa ne da da fuskar kasa sarkakake da ya ce a sa'id ne saboda ya dauki jinsin kasa inda ka tsinci kanka gaba daya ya sa ka ci a sa'id inda an ce a trap an an kebance inda za ka je ka samu kasan dutse ne ko tsakuwa ne ko yashi ne shi kenan ba zai yi kai taimama amma ce a sa'id yana daukar duk inda kasanci kanka duk fuskan kasa gaba daya sharaɗi dai ya kasance a tsahir mai sarki ne wa huwa ma zahara ala waje al'ardi ce shi ne wanda ya bayyana a doron ƙasa a fuskar ƙasa minha daga ƙasan daga ƙasan min turabin ya zamanto ya zamanto ƙasa ne au ramlin ko tsakuwa ne au hijaratin ko dutse ne au sabakatin ko jinsin gishiri ne aka ce sabaka din ba sunan gishiri ba sinadarin da ake sarrafawa ake mayar da shi gishiri shi ne sabaka misalin ka je kaular za ka ga hanyar daga kaular zuwa dakar babban birnin sutun ka duba gefen kultan na zaga duk bari fati ya tafi ban taba gani ba ma ni sai ana haka ce ai wannan shi ne sabaha saboda haka su senegal suna ɗaya daga cikin kasashe masu abin samar da gishiri wasu na fassara shi kai tsaye da gishiri yanzu shi sabaha din kansa inda za a samu abinci ba da shi sai an sarrafa shi an rage shi yadribu biyadaihi al-arda yace zai da zai dafa kasa da hannayensa dafawa shine daraba ba duka ba saboda duka din yana ta'adiya da kansa inda zai ce misali ya zai ce zai ce yadribu yadribu al-arda to sai ma'anar ta dawo dafawa shafawa saboda al'arda ya ambata ya yi ta'adiyya ne da wani abu daban amma da zai ce ya diribu ya daihi zaidan misali wanda zai baka ma'anin marinsa ko dukansa haka fahimta allah bihi na shayun idan wani abu ya rataya a hannayen nasa na fada huma naftan hafifan zai karkade su karkadewa mai sauki ba da karfi ba zai karkade sama-sama summa yamsahu bihima wajhahu kullahu mashan sannan yace sai ya shafi fuskansa gaba ɗaya da hannayensa biyu duka masahan shafa a nan ya ce shafa saboda bambance shida yanayin jinsin wankewa wanke fuska da kasan mata shafar fuska ya ce shi sa ya akada da masdari masdari mu'akid sun ma ya zaribu biya dai arba sannan kuma ya kara dafa dafa kasa da hannayensa bayan sahu na hutu sai ya shafi hannunsa ta dama da hannunsa ta sifar yadda zai shafi hannunsa ta dama da hannunsa ta hagu sai ce ya ji alu asabi a yadihi yusra ala aturafi asabi yadihi yumna zai sa a yatsun hannunsa ta hagu a kan yatsun hannunsa ta dama haka kenan haka shi ne zai ja shi haka kuma sai ya koma koma shi yasa ya ce maka sun mayu mirru a sabi a ala zahir ya dihi zirai sannan sai ya ja yatsun nashi wanda ya daura kan yatsunsa na dama sai ya ja a kan bayan hannunsa da zira'insa ma'ana shi ne hannunsa din hannun sunan zira'in yana nufin ya isa har zuwa mirfaki saboda daga bu'i har zuwa mirfafi a suke cewa zira'i waƙad hana alayhi a sabi'ahu a lokacin ya makala ya makala ya tsunsa hatta ya bulugal mirfakai ne har ya isa buyoyin hannayen nasa sun ma ya ji alu kaffahu ala batin zira'i sannan kuma wannan ya shafi zahirin zira'i sannan ya sanya tafin hannunsa a kan cikin hannunsa din min tsayi mirfaƙihi ta ɓangaren naɗin kewayen mirfaƙ ɗinsa shi ne ta nan kenan ta nan ta nan shi ne kewayensa ya zo haka ya zo yin haka zai kewaya da shi haka sai ya dawo tsayu din abinnan abinnan juyewa kamar nadewa shi ne tsayu tawa tawa ya tuwi ya kai a masdar suke cewa tsayu suke kalbin waudin zuwa ya to shi ne zai juye zai nade tafin hannun nashi din ta daidai kwanan gwiwar hannunsa ƙabidan alai yana mai damke kame da gwiwar hannun nashi hatta ya gudu harkuwa min yadihi yumna sannan har ya isa ku'i shine wuyar wuyar hannu din ta hannunsa ta dama wannan kaga ya gama shafan hannunsa ta dama kenan shine summa yujri batina bahamihi sannan sai ya juya sai ya juya bayan babban yatsarsa ana yana ɗaya daga cikin wuraren da aka samu galatin buga a cikin misala saboda baham din ba a cewa babban yatsa ba baham din jam'i ne na bahama in ka ce bahamatun da ta ana nufin a dan da na tumaki kananan tumaki wayanda suka fara girma take lokacin da aka haifi tinkiya ta haifa ko akuya ta ta haifu yaro ana ce masa dan ana ce masa sakhala sakhala jami'in sa sikhal idan ya girma ya taso to shi kuma ana ce masa bahama bahamatu to wannan bahamatu din jam'in sa ne baham din sannan ana jam'in baham din zuwa zuwa biham biham sannan ana jam'in biham din zuwa bihamat sai yasa wasu suke cewa abin da yasa aka kuma jam'in sa jam'in sa ya zama to guda biyu to jam'i biham din bai zo da wazanin abin da suke kiran shi muntahar jami ba inda bai zo da wajen muntahar jami ba da aka kuma jami'in su aka ce bihama kamar yadda ka annahu jimalatun jimalatun su a ƙur'ani yadda mu muka karanta jimalatun ba jimin ka ce in ka ce jama guda ɗaya in ka ce jimalatu jimalatu da yawa wato raƙuma raƙuma to in ka ce jimalatun din kuma to ka yi jami'in jimalatun din shi yasa hafs a asin ya karanta ka annahu jimalatun sufur da jami'i guda ɗaya kawai to saboda haka wannan ya kamata ne ya ce summa yujri batina ibahamihi kamar yadda wani lokaci yana amfani da lafazin ibaham din a wasu wurare a nan kuma yana amfani da lafazin baham din to baham din abin da ake kyautata zato shine ana kiran babban yatsa din a lahajarsa galgaliyarsa ta larabcin gungun da yake gairawan din ana kiran babban yatsa da suna baham ta hanyar ajamawa sukan canja surar kalimar arabiya sai su mayar da ita a jiki kamar da wanda abu musulmi abu musulmi to shigen wannan to shine sai ya yi amfani da lahajarsa bai yi amfani da luga fusha ba a luga fusha ta larabci ibaham suke kira sai ya yi amfani da lahajarsa to shine abin da yake nufi da shi anan sun mai yujiri ala batini bahami ai sun mai yujiri ala batini ibahami shi kuma ibham din mu'annas ne mu'annas ne sama'i har wasu suka ce ana zakara shi ala zahari bahami yadihi ai ala zahari a ibahami yadihi yumna zai daura cikin a cikin babbar yatsarsa babbar yatsarsa akan a kan ko a bayan a bayan babbar yatsarsa ta hannunsa ta dama to daga nan kuma ya gama shafan hu'in kenan na farko ya ma bayani akan shafan daga ku'i zuwa mirfaki daga mirfaki kuma zuwa ku'i nan kuma daga ku'i din zuwa bayan bayan hannunsa ta dama to shine yace summa yamsahu al-yusra bil yumna kazalika sannan hannu na na hagu to zai shafa da hannunsa ta dama haka sun yadda ya shafi ta dama da hagu to ta hagu kuma sai shafa da dama haka za yadda muka siffanta ɗazun nan fai za balagal kuwa idan ya isa a wannan shafan idan ya ishi wuyar hannu masaha kaffa yumna bi kaffi yusra sai ya shafi tafin hannunsa ta dama da tafin hannunsa ta hagu ila akhiri atrafihi har zuwa karshen kan kan wato yatsunsa wannan shine sifar shafan a hannu ta hagu kenan walau masaha al-yumna bil yusra wal yusra bil yumna kaifa sha'a wa tayassara alayhi yace da zai shafi hannun dama da ta hagu ta hagu kuma da dama kai fasha'a yadda ya so wata yassara alaihi ya saukaka a gare shi wa au'abal masha kuma ya game duk inda ake so a shafa a la'ajiz da ahu da ya isar masa yana nufin wannan sifa da muka faɗa sifa ce wacce aka fi so saboda taimamar ta kasance tana da tsari idan ba a kawo mata sifa ba aka ce kowa ya je za ga taimama iri iri saboda wannan ne aka kawo sifofin nan sifa ta shafar hannu dama sifa ta shafar hannu hagu wai zalam ya jijil junubu a wulha'idul ma'a idan mai dauke da janaba ana gaya wa mutum daya ana gaya wa mutane da yawa junub wayin kuntum junuban fatahar aga kuntum jami'i junuban haka za ka ce kunta junuban ma awul ha'id hakanan mace mai haila alma'a da tuhuri ba su samu ruwa su biyun nan wanda za su yi wanka da shi ba wanka na wajabci na wajibi tayammama sai su yi taimama dukansu wasallaya sai su yi sallah faiza wajada alma'a ai wajada alma'a idan suka samu ruwa su bi duka tatahara sai su yi wankan da yake na wajibi a kansu walam yu'ida ma sallaya amma ba za su sake sallar da suka yi ba sabani abin da yawa mutane suke kasa fahimta kenan saboda Allah subhanahu ta'ala ya hada hukuncin taimama da hukuncin janaba ne saboda haka idan akwai janaba a jikinka auka kuma mace jinin hailanta ya yanke kowannen su ya rasa ruwa au ko kuma akwai ruwan ba zai isa wankan ba to ba zai yi tun da ruwan ba zai isa wanka ba a ce to bari a yi alwala da shi ba zai yi to sai a haƙura da ruwan da ba zai isa wankan ba sai a yi taimama a yi sallah sannan an samu ruwa ka yi wanka ba za a sake wannan sallah sabanin hankali da tunanin haka ka yi sallah da janaba a cikin kamar ta yi sallah da haila ba zai sake kamar yadda mai taimama in yi taimama ba zai sake sallar ba in ya samu ruwa sai a wancan misalan da muka faɗa to kamar wannan ne shi kuma misala ce ijma'iyya wanda qur'ani ne ya kawo misalar ba hadisi bane balle a ce ko sahihi ne ko da'ifi ne ولا يطوع الرجل امرأته التي انقطع عنها دم حيض أو نفاس namiji ba zai kusanci iyalinsa ba wacce jinin hailanta ya yanke ko jinin haifuwanta ya yanke bita tsafuri bita yammuni idan ta yi tsarki da taimama wanda muke magana muka ce idan janaba ya yi wa taimama ya haila ta yi taimama za su iya yin sallah to da wannan taimaman taimaman da a cikinsu akwai janaba to da wannan taimaman ba zai yi a kusance ta ba hatta ya ji da minal mayi ma ta tataharu bi maratu sai ya samu a abinda matar za ta yi wanka na wajibi da shi na ruwa summa ma ya tatahara ne bihi jami'an sannan kuma ya samu abinda su bi duka daga baya za su zo su yi wankan janaba a wannan lokaci wafi babi jami'i salati shay'un min masaili tayammumi yace a babi na a jami'u sala yace akwai wani abu wanda ba za a rasa ba daga cikin misaloli na taimaka ma'ana maimakon ya tara misalolin gaba da yanan wasu ya bar su ya kai su da can babi saboda la'alla yara da wannan usulubi za su fi fahimta babun fil masi alal kufaini babin shafa shafa akan kufi guda biyu kufi din shine sau ciki wanda yana da wahalan sakawa yana da wahalan cirewa a bisa sharuɗa guda takwas din da mai iziya ya shimfida wa kufi gabanin a kira shi kufi din in bai ci kawai nan sharuɗa guda takwas din ba ba kufi ba ne in zai zai yalwala sai dai ya cire da wanke kafa ba kamar yadda yanzu misali haki haki sakaci safa ma ba za a yi ba za a cire shi ba sai a shafa kansa sun ga an ce aljawar da ya zo a lafazin hadisi cewa jauram na safa arabiya ce hajisa arabiya ce larabci ne sabo larabcin su munjid ne su alhujjan musu ba larabcin taji a ba ne ko asiha da makamancin wannan sai suka ɗauka aljauram da ya zo a hadisi shine a littattafan bala'a da aka karanta a islamiyya an ce aljauram ko an ce safa kenan an ga kuma jaura ba hadisi shi kenan sai a sassiya ba dole ne a yi takatsantsa da irin waɗannan fahimta walahu an yamsa alal kuffi ya gina ne akan wancan babi shi sa yake walahu shi mai taimaman mai taimaman da babinsa ya wuce din ya gina maganar akai sai ce zai iya shafawa a kan kuffinsa sau cikinsa filhadari mustafari a gida ko a bulaguro malam yanzu kuma muddin bai cire su ba tun da ya yi alwala ya saka su bai cire ba wazalika ya ce bayanin yadda yake iza adkhala fihi marjilaihi idan ya shigar da kafafuwarsa a cikinsu ba da an ghassala ma fi wudu'in bayan ya wanke su a alwala ta bi salatu alwalan da zai yi wa a yi sallah da shi yana nufin cikakken alwala fahazan lafi wannan shi ne wannan shi ne za a hadasa in yi hadasi wata wadda ma'ana a hadasa idan alwalarsa ta kare wata wadda ya yi alwala masaha alaihi ma sai shafawa wannan kufi guda biyu ba zai cire kufin ya wanke kafafun ba zai cire ya wanke ba wa illa in kuwa ba shigar da kafafuwansa ba ba shigar da kafafuwansa ba tare da alwala cikakke wanda zai yi a yi sallah da ita ala ba zai shafa akan kufin sai dai ya cire su ya wanke kafafuwarsa misalin wannan ya yi alwala ya wanke kafa ta dama kafa ta dama kafa daman da ya wanke sai ya sa kofi a kaga lokacin da ya sa wannan kufin alwalar ba ta cika ba sai ya sake ɗaya wanki kafa ɗayar ma sai ya sa to idan alwalansa ta kare zai alwala sai dai ya cire ya wanki to ana so ne sai bayan ka gama alwalan full cikakke tukunnan ka sa takalma tukunnan idan alwalanka ta kare saboda ɗauke maka haras da kunci sawansa da kyar cire cire shi da kyar shi kenan sai aka ce to ka ka shafa a kai wasifatul masi sifar yadda ake shafa an yi ja'ala yadda yumna min fawqil khuffi ya sanya hannunsa ta dama ta saman khuffi saman khuffi min tarafin min tarafil asabi ta kan yatsu zai kwatanta kan yatsun ta cikin takalmin daidai wajen wa yadahu yusra min tahti zalika hannunsa ta hagu kuma tana karkashin wannan summa ya zahabu biyadihi ila hajjil ka'baini sannan zai ja hannunsa ya tafi da shi zuwa daidai iyaka na idanun idanun sawu wa kazalika yaf'alu bil yusra hakanan zai yi wa ta hagu wa yaj'alu yadahu al yusra ta hagun kuma sai ya sanya hannunsa ta hagu min faukiya ta saman huffi din ta saman huffin wal yumna min asfaliha hannunsa ta dama kuma tana karkashin huffin wala yamsau ala fili ya ce ba zai shafa wa tabo ban ya samu tabo a wajen nan da ya ce ma wa ya ji alu yadda hulusura min faukiya wal yumna min asfaliha ya gama bayanin yadda zai za ka shafi a kafa ta hagu kenan shi ne cito wajen shafan walayin sau a latini in akwai tabo karkashin a kufin ba zai shafa akan wannan tabon ba fi asfali kufi tabon da yake karkashin kufin sau cikin nashi au rausi dabaci ko kuma kashin dabba hatta yi zilau sai ya gusar da wannan ko taɓon ko kashin dabban bi masihin da shafa da shafa ya shafe su ya gusar au gasilin ko kuma ya gusar da wankewa wakila wasu malamai suka ce ya bidau fi masihi asfalihi min alka'abaini zai fara a shafan shafan a kasan kufin nashi din ta bangaren idanun sawuni ta nan zai fara ila atrafil asabi zuwa kan yatsun kafan sabin ta cikin takalmin akasin wancan kenan da muka sifar da muka faɗa shi sa ya kawo da kila li Allah ya sila ila aqibi kuffihi shay'un min rutubati ma masaha min kuffaihi yace dalilin da yasa suka ce ayi suka ce suka ce ya yi haka saboda kada ya je bakin bakin kufinsa ta baya wani abu daga cikin rutuba danye-danyen ma masaha min kufai danye-danyen abin da ya shafa daga kufinsa guda biyu min kashbi na kirare haka ko na wasu birbidin kara ma'ana saboda tsabtace takalmin to saboda haka ne suka ce ya yi haka da ya faɗi illar dalilin da ya sa suka ce ya fara shafan ta ƙarƙashin ta ƙasa ta ɓangaren idanun kafafuwansa shi an ce alkashifudin duk wani abin da misali firfiti ne na wani abu wasu na cewa kashi wato firfitin busasshen ba haya wanda mutane suka yi ko dabbobi firfitin busasshen wanda ya bushe ya bi kasa ne alkashi kaga idan wannan ya isa ake bin kutusa na rubar wannan dabi zai zama to ya sa wa kufin da ta kana fi asfalihi filun har yanzu da yace idan karkashin kufi idan akwai akwai tabo fala yamsahu alaihi ba zai shafa akai ba hatta yuzilahu sai ya musa